بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta talata daren laraba ashirin da uku ga watan dulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora ga wannan karatu na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekar inda ba an ba manta ba masallacin huzaifa mun tsaya darasi na ɗari biyu da hamsin da takwas za mu yi tashi darasi na ɗari biyu da hamsin da tara a wannan masallaci mai albarka nan ba su sassu salafiya da ke unguwar gandun albasa shafi na ɗari biyar da saba'in da tara a wata nuskar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da sha uku inda za mu tashi sabon kitab shine kitabu zikiri wa du'a'i wa tawbati wa istighfar shine kitab na 48 littafi ne na 48 a cikin wannan littattafai da malam ya tattaro a wannan littafi mai albarka na al-lu'lu'u wal marjan zai tashi ne akan littafin da zai magana akan zikiri da addu'a da tuba da kuma istighfari malam yake babul hasi ala zikrillahi ta'ala babun da zai magana akan kwadaitarwa dangane da zikirin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana gaya mana a suratul ahzab ya ayyuhan ladina amanu zkurullaha zikran katira a cikin suratul baqara kuma Allah yana cewa fadkuruni azkurukum wadkuruni wa la tadkurun duka wayannan ayoyi ne da suke kwadaitarwa dangane da zikirin Allah madaukakin sarki hadisi kuma hadisi Abu Musa al-Ash'ari da annabi yake cewa matsalin ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu zai ce matsalin hayy wal mayyit misalin wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda waye kamar misalin rayayye ne da matacci shine bambancin su to da haka duk zuciyar da ya zamto ba ta ambaton Allah madaukakin sarki ambato wanda yake kyakkyawa za ka gamta matacciya ce ba ta da nutsuwa kuma to mu Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub ku saurara da ambatan ubangiji ne zukata suke samun nutsuwa ba kuɗi ne yake ba da nutsuwa ba ba shi ba ne ambatan Allah shi yake ba da nutsuwa cikakkiya su ji ta Allah ya gaya mana ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa to malam yake alhadisu al wa sab'u mi'a wa talata ashara hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da sha uku عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره الله يقرا مسجد دايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ده امتى الله ثبت غريب ياتي يقول الله تعالى هذا انا النبي ne ruwaya hadisi ne kudusi Allah mai girma da buwaya yana cewa ana inda wanne abdi ni ina inda bawa na yake tsammani na yake zatona shine ana inda ظن عبدي أي أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به ina da ikon aiwatar wa ɗan adam abin da yake tsammanin zan aiwatar masa shi sa za ku ji a baya wanda ya saba zama karatu cikan mu ina yawan maimaita kalma cewa in ka ce Allah talaka ne a talaka zai baka idan kuma ka ce mai kuɗi ne to zai baka kuɗin idan ka ce Najeriya ba za ta gyaru ba to sai Allah ya baka abu za ta gyaru ba amma idan kace za ta gyaru kana kyautata wa Allah da zuciya za ta gyaru an fahimta da ke ko muna na wa Allah da tore wani ya kalle mai ce Najeriya har Najeriya wallahi wani ma ya rantsi ce wallahi ba za ta gyaru ba wannan muna na wa Allah da tore an fahimta da ke ko saboda haka a rika yi wa Allah kyakkyawan zato har wani na ga ya fito yana ta bayani cewa da addu'a na aiki ai da an yi kaza saboda haka in za ku dena addu'a ku dena kawai kaza to wayannan muna nawa Allah zato ne to annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ana inda zanni abdi ina nan inda bawa na yake tsammani na kaga idan kana tsammanin in ka roki Allah zai amsa ma to zai amsa idan ka tuba Allah zai karba to zai karbi tubanka wannan shi ake nufi ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo sharhi sosai mai kyau a ƙarshen wannan kalma a cikin al-Mufhim yana da wani sharhi da yawa muslim al-Mufhim littafi ne sharhi mai kyan gaske da ya kawo abubuwa a ciki to shi ne yake cewa in idan kana tsammanin Allah madaukakin sarki zai wato karba addu'a ka to zai karba in kana tsammanin ka tuba zai karbi tuban ka zai karba duka wannan shine ana inda zanni abdi ina inda bawa na yake tsammani na wa ana ma'ahu idan zakarani kuma ina tare da shi idan ya ambace ni ya tuna ni duk abin da ya faɗo ka tuna Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki idan ka tuna shi yana tare da kai shine malaman suke cewa kamar yadda shi ma Imam al-Qurtubi din yake cewa ai Allahu ma'ana bi ilmi wato Allah yana tare da mu tare da iliminsa amma wa annahu fawqa samawatihi mustawin ala arshihi bi zati wannan shine kaida yana sama da arshi ya daidaita ka da arshi daidaitan da ya dace da shi wannan shine kaga kamar yadda Allah ya tura Annabi Musa da Harun ai kaga cewa yayi la ta kafa innani ma'akuma asma'u wa ara ku tafi kawo gurin fir'auna kar ku ji tsoro ina tare da ku kuma ina gani sannan haka annabi Musa ya kuma faɗa lokacin da Fir'auna ya biyo shi ya ci sauki ya shiga cikin ruwan teku suna tsakiya ai kaga daidai lokacin da sun je tsakiya Fir'auna ya shigo ta haka annabi Musa sun ji suka ce ya Musa inna la mudrakun me yake kalla inna ma'i rabbi sayahdi wato nan mai iya yake kawo wa ana ma'ahu idza zakarani kenan an fahimta da jago cewa ku sa kuma wannan magana kai ba tu radi'in wa zajri kalma ce ta daga tsawa cewa kai da Allah wanda da irin zance kake haka saboda haka innahu rabbi innahu rabbi ahsana maswai kafin shi ma can gurin abin da yake cewa kenan ko kuwa in innani innahu wannan ayat da na kawo yanzu ta annabi Musa ya Musa inna la mudrakun inna ma'iyya rabbi sayhadi ina tare da ubangiji na kuma zai shirye da ni to wannan shine ka'ida duk lokacin da kake hararo Allah madaukakin sarki to zai kawo ma dauki amma idan kana jin baya tare da kai sai kyale ka kawai a cimma an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin annabi alaihi salatu wasallam yace Allah ya ce wato wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa idan ya ambace ni ya tuna ni fa in zakarani bi nafsihi idan bawa na ya ambace ni cikin ransa zakartu hu fi nafsi an gane ko yace Allah madaukakin sarki yace ni ma zan ambace shi a cikin raina sai yace anna Allah yaskuru abdahu fi nafsi wa fi ghayriha ala al-haqiqa Allah ya kace bi subhanahu wa ta'ala Allah zai ambace shi a ransa yadda ya dace da shi ba ruwanka laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan da zaka ta hararowa akan duk abin da ya zo na sifar Allah amin ruwa kama ja'at shine ka wato dawa ka'ida ahlus sunna duk sufar Allah za a tabbatar da ita ne bila ta'til wala tamthil wala takyif wala tahrif abubuwan nan guda hudu game da yake kawo a tauhidi cewa ba a mutunta Allah ba a kore masa ba kuma sannan ba a tawili mutum ya zo ya ce istawa bi ma'ana istawla wannan ganganci ne an fahimta da kyau ko imam malik yace an da ruha kama da kamar da zamu zo hadisi nan gaba da zai faɗi wancan kalmar ita ba ka gudanar da ita yadda zo kawai ai ka ga bahaushe bahaushe ma yana faɗa da an yi abu yanzu ya zai ce ya cikin wani sai a ce an mun baro shi rai a hannun Allah ko ba haka wani kuma kowa zai faɗa lafiya a lokacin da ya ji wani abu ba amma da zuciyarka ta hararuwa sai Allah yana da hannu to zuciyarka ba ta da kyau domin rai a hannun Allah duk lafiyayyen hankali ya gane to haka ake so ka gudanar da shi kawai yadda yi shi kenan kawai Allah yana ganin ka ba za ka fara bayanin cewa ai cewa wani ma yana gani a Allah yana da ilimi an fahimta da kyau ko ai har dan masanin karo yake ne ba ka taɓa kwatanta dan masanin karo da Allah to shi ne a ne ruha kama ja'a yadda suka zo na iya hankali zai karɓa kawai wanda ya fara tamzili kuma yana ta harifi da ta'ini to zuciyarsa ba ta da lafiya akan yi rashin lafiya shi ne ka kwatanto wa Allah wani abu amma karɓar sa yadda yake shi ne lafiyayyar zuciya kenan domin ga misali da ƙalirin misali mun bayar cewa rai a hannun Allah ba wani da ka taɓa ji ya kafa lafiya ga ya ce dan me yasa aka ce rai a hannun Allah kuma an gane to wannan shi ne kamar wannan an gane ko to shi ne ma da yake cewa zakatuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'ikati idan ya ambace ni cikin tawaga cikin mutane shi ne wa illa tarani fi mala'in in ya ambace ni cikin tawaga zakartu hu fi mala'il khairun minhu za a ambace shi cikin mutanen da sun fi mutanen da ya ambace ni alkhairi to shi ne malai yake cewa a ai zakarahu abin da ake nufi zai ambace shi cikin mutanen da suka fi alkhairi su ne mala'iku ka ambace Allah madaukakin sarki cikin mutane to kai kuma Allah zai ambace ka a cikin mala'iku shine shine wato ai asna alayya Allah zai yaje ka kenan sannan ya umarci malaika jibrilu cewa wato na ambatuwa ne sai malaika jibrilu ya kira duka malaiku domin da malaika jibrilu Allah yake fara magana idan ya sanar da shi abu sai shi ko shi kuma ya gaya sauran malaiku domin shi ne shugaban su yace Allah yana son wani kuma ku so shi sai Allah ya jefa soyayya ka cikin zukatan bayin Allah to shi ne ma da ya ce wa in ta karaba ilayya bi shibri in ba wa na ya kusance ni da shibri ya shibri yake da hannu za ku kwatanta mu ai ta mala abdurrahman yawa mala abdurrahman yana gwadawa haka daga alhinsa daga asababa ko zuwa al-ibham shine ashibar to sai ce wanda ya ambace ni da yau take take daya da karamtu ilayhi zira'a ni kuma zan kusance shi zuwa zira'i daya shi kuma zira'i daga kan yawa daga al-wusta zuwa al-mirfa shine zira'i to wa in tagarraba ilayya zira'an in ya kusance ni zira'i daya sai Allah madaukakin sarki ya ce tagarrabtu ilayhi zira'an ni ma wato zan kusance shi zira'i wa yana tani yamshi to kaga nan shine daidai na ku gaskiya da karatu ilaihi ba'an shi kuma zan kusance shi gaba guda ya gaba guda yake shi kuma yawwa da shi na kara ya bada to saboda haka ba an kenan an gane ku wa yana tani yamshi ka san dole ne kuke ta gaya mana abubuwa saboda da abubuwa ba baya baya suke yi zai ruwa ake da kuna tunani da wayan ka tura ɗanka makarantar boko zai je malamin hausa zai koya mar abubuwa na taɓa gaya muku a karatu na ce ina yi wa yara karatu mathematics sai na bada muka yi wani misali a simple interest sai ya sa ni da shi sai na ce gero wata hanya ta ce wa an kulbe gero wai wata san gero ba har sai da a lokacin na ce kikkira da mun wayo ta ce wallahi wata san gero saboda ma ana zuwa da shi gidansa a cikin leda ake zuwa da shi an nika ta ce shi ta sani ba ta san shi ba ki zo da haka tunanin da kake cewa wai za a je za a koya yara hausa duniya a cikin makaranta ba karatun ake zai idan waye da ne ko kake tunani za san alluwa ke rubuta ta kai wani yaro ba ta ma lokaci akan alluwa ke rubuta ta yaro malam gani yace yaro zai taso ya zo ya ce ma ta na gaji ya gaji da kwafa shi ya gaji wallahi to je ka kana sai shi wallahi ya gaji makarantar da ake bi da ita yara sun dawo jiya daga jarabawa ina tambayar su cewa makarantun gwamnati da suka rage masu kwari ba ba zan kama suna ba nake cewa da ta zuwa makarantar nake cewa ke Allah kin zuwa makarantar ce wai jaraba ce wata jarabawa ya kuke nake ce ba ko ba kuke akan Allah wata ce wallahi ba kan Allah nake amma dai ko ba su ke tace ai a waya muke ko ba ba wani ga maka mace ce a waya suke ko ba su wannan manya ne a wayar teku ba sauran public school kuma a kan allo ake rubuta haka ba ake yi yanzu to yasa muke shan wahala mu yanzu a haka islamiyu ba uwan ba kanin an rike yara har yau ma ba su iya boko ba kuma mu ma ba su iya addinin ba dan yanzu babban matsalar da muke fama da ita za ku ga yara ba su iya karatu ba saboda lokacin qur'ani za su zo ba su ba wai ya ga fresh babu su shi za ke ta fama duk wanda ka gani sai rashin kokarin sa inda ya bari gina ne to za ka ya samu karatu ko yaya amma wayannan wanda suke duk kokarin yaro inda dan dan tsere gina ne to za ka yi baya yanzu matsalar da muke ta fama da ita kuma na san ko a saukan ma ai kun ga na faɗa ina faɗa cewa manya su shiga ya kamata a gaya wa gwamnati su kwamishinonin mu kwamishinan ilimin kansa da yake yanzu makoda ai makoda ne ko ka tambaye shi in kai lura da shi zai gaya ma san da yana makaranta har ya gama secondary in dai ba kodin ne ba ba a kai wa daya ya bi da wani abu an tashi me yasa kuma karatun su bai inganci ne to me yasa yanzu dai bayan Allah za a ce za a waya wani abu me ake yi da safe duk da yaran ba ta zuwa har tara za ka ga yara a titi har tara in ka fito za ka gansa a titi to ai su yanzu ka ga yanzu ko sai dai wai za a kirkiro wani abu to wai za a kirkiro wani abu gaba ɗaya Allah ya cika man jafa ya ce nan da shekara ashirin za a yi generation na jahilai ko zuwan jahilai guda yana nan yanzu zai faɗi ya mutu eh shekara ashirin ɗin kenan yana magana kun zuwan jahilai na ce generation ɗin ya zo ka san Allah ya mabai wa firasa shi da wala albani suna da firasa hangen nesa shine firasa shi da annabi ya ce ittaqu firasatal mu'min ku kiyayi hangen nesa mu'mini to zai wannan hazajen sun yi shi wallahi kuma ga shi abin da muke ciki yanzu a kalubalen da ilimi yake ciki in ba da gaske kai ba duk kuma inda ake matsawa za ka ga marasa tsari ba sa son gurin sai a ce kafiya takura ka takura din za su zo su cina nan gaba yawwa to wannan shi ne to sai ma da yake cewa ka gani to shi za wayan nan karon ko da yaya muka ji su manya suna nan abin da yake a fito da shi saboda da yawa wasu ma za ka je ka tarar malama wajen shi ma ga ufa tsali wal madadun ne ba kwanaki nake gaya muku ba nan na ga an rubuta hausa language na kasa gane ya hausa da zama language kuma akan allo ya hausa da zama language tsakani da Allah in dai hausa za a yi me yasa za a ce language a turanci ya riga ko ya san hausa zanna ko a ce yaran hausa Allah ya zauke to wannan shi ne yake wa ina ta ni yaushi idan ya zo min yana tafiya sai ya ce a kai tuhu har walatar zan zo masa ina sassarfa zan zo wata ina sassarfa me za mu koya karkashin wannan hadisin abubuwa da yawa za mu koya amma bari mu ji guda biyu ko uku a ciki na farko fadila fi zikrillah falalar ambata Allah madaukakin sarki na biyu husnul zanni billah qa'imul ala da ayyi rihi kyautatawa Allah da su domin wannan azzannu din yana nufin al-yaqin an fahimta da kyau ko yawa wa zannu an la malja'a min Allah illa ai ai wata ya kanu shi ne zannu din suka ta kankance cewa babu wata mafaka wato in ba gurin Allah ba da kusin sarki ba to wannan azannu bi ma'anar yaqin kenan wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi al-ula da sanin sunayen Allah da sifofinsa madaukaka ka san sifar Allah zan da wani guri da zan bada asanin eh daidai lau ku su zanni billahi min al-jara'im wa dhunub muna na wa Allah da dora daga cikin jarima da zunubai allati ya kawo biya ranar jahalat kadiman warisan wanda ma bota jahilci ke bada a cikin da da nan babu biya isma'illahi ta'ala anan ne zan bada ta masa babu da yake magana akan sunayen Allah madaukakin sarki wa fadlu ma man ahsaha da falalan wanda ya kiyaye sunayen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da dubu bakwai da sha hudu an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aka zo da abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo kira da yanka Allah ya tabbata a gare shi yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lallai Allah yana da wasu sunaye ɗari wato ɗari ba ɗayan da guda tasa'in da tara an gane ko ya kan illa wahidan ɗari ba da ya ka kare ma bayani guda ce ta inda jar ya ka ce ya kan illa wahidan ɗari ba ɗaya kawai misali ya fita mana ta duk wanda ya kiyaye al-ihsa malam mai tauhidi sai da yazo ma bayanin me ma'anar ihsa umma saboda haka wanda ya kiyaye su da kanan janna zai shiga aljanna kiyayewa ba wai ka haka ce daga Allahu zuwa asabur ba ba haka ake nufi da kiyayewa ba an fahimta da kyau ko bari in dan faɗi wani abu a takaice na al-ihsa'u shine na farko ka yarda da sunayen Allah cewa Allah yana da sunaye shine abu na farko na biyu ka iya riyawa yadda yake Allahu ar-Rahman ka ce ar-Rahman al-Alim ka ce al-Alim wannan shine ibadan ihsa'u da biyu ka faɗe shi yadda yake an fahimta na uku ka san ma'anarsa ma'anar sunan al'alim yana rabu ai Allah wasa ne al-razzaq Allah ne azurtawa shine ma'anar isa'u ta uku na hudu shine ka iya applying din sin da ya kamata kai apply idan ka zo da kana roƙon Allah madaukakin sarki arziki ka san cewa al-razzaq ya Allah dan sunanka al-razzaq ka ba da arziki ya Allah dan sunanka al-alim ka ba ni ilimi ka ba wa ƴaƴana ilimi shine al-isa ba wai kawai mutum ya dauke da ya rika lazumin Allah zuwa asaburu ba ba shi yake nufi ba dari ba ɗayan da dan ka kiyaye su sai annabi ya ce duk wanda ya kiyaye su da kalar jannata zai shiga aljanna to dari ba ɗaya wayanne Allah zuwa asaburu na hadisin Tirmidhi da yawa an kiyaye wannan ma amma hadisin bai inganta ba dan bai inganta ba sai kenan yanzu a tsarin jira shi ne tunda na ga injiniya yana nan wataƙila ko kowa ne ba zai an gane shi ne wannan misali wayannan sunaye ne riba da yanda nake so a je a binciko mun wayannan sunaye ne a cikin malamai suke magana da inganta sunan Allah bane kawai shi nake nema zuwa gobe gobe muna da karatu gobe nake jira wayannan sunaye ne aka kawo hadisi karara an gaya ma sai kenan sannan shin Allah yana da sunaye tasa'in da tara tun da wannan hadisin annabi ya faɗa cewa yana da sunaye tasa'in da tara ɗari ba ɗayan da ka kiyaye su za ka shiga aljanna to ina za mu samu tasa'in da tara tun da an ce can a can gurin wasu sunaye ba su inganta ba ina za a same su shi ne tambaya ta biyu amma ku gane da sunan Allah da sifar Allah ba a gane su da iri ta hadi nasi ne ke tabbatar da su ko dai Qur'ani ya faɗa ko hadisi ba a hasashe mutum a hasashensa da zuwa ta yi ina ganin ai Allah ta zare in kai wa Allah wannan ba a yi ba ba ce ba a yi an fahimta da kyau ko to ina ga wannan abubuwan guda biyu zan sake ta haka in Allah ya da gobe tun da muna da amali da zuwa laila za mu yi magana zan tambaya kuma za mu yi magana a kansa domin bai ci karo ba an fahimta da kyau ko na'am la ya fazaha shi ka ga ƙarin bayani kenan ba wanda zai kiyaye su illa da halar janna kenan yawa ba wanda zai kiyaye su face sai ga aljanna wannan wata wata ma'ana ce daban ba cin karo a wata ruwayar shine da ma tattara surukul hadith za ga an tashi tattaro inda haji magana za a yi ka koma cikin littafin asma'ullahi da husna ko sharhu asma'ullahi da husna na ba ku like na littafin da za a iya koma a duba saboda haka za ga ya kawo ba duk wannan ruwayat ba wanda zai kiyaye su illa da kan aljanna ba sai sai shiga aljanna wa la fi riwayatin ukhra ya kana a wata riwaya daban cewa wa huwa witr Allah witri ne tilo daya daya yuhibbu al-witr Allah yana son witri Allah yana son witri shi a duk abin da yake odd number Allah yana son sa daya uku biyar bakwai ɗari da ɗaya miliyan da ɗaya an gane ku yawwa kuma da yasa Allah yake san Allah yake san abu tilo saboda shi din ne yake lan ka gani la sharika lahu wala nazira lahu wala nazira lahu shine abin da ake nufi ba shi da abokin tarayya kuma ba shi da wanda yake kishiyarsa wanda ya kama da shi alaikum salam wa da wannan wasu ke wayo idan ba mutane ka tsorawa ba ka gane ka hararo wannan hadisin yayi eh kawai saboda yawa mutum ya hararo a ransa cewa bari yana so ya kaza bari ya wuce ni saboda wannan hadisin inna Allah wutirin ya abu wutira ya yi shi ake nufi eh da za ka je wani zai gwamnati na zan faɗa yanzu kawai da tsallake amma duk da ka ga magana in ce to kowane wasu 'yan gwamnati suke hararo a ce za a empowerment mutum ɗari da ɗaya in wannan suka hararo suna da lada in dai ba wani bokan su ne suka je ba da wani kudin boto ba a hararo haka inna la a wutar ya ibul wutar abu ne mai kyau bare ku a ce ɗari da bakwai mutum ɗari da sha ɗaya za a yi musu kaza shikenan kakan matsalar shi ne akwai 'yan lissafi da zai je duba ya duba ya ga yanzu sunan kai ako sai ce ya tana da hamsin da shida ka gane ko ainihin kuma tana da ashirin da biyu kaga sai a ce a ashirin da shida tana da ashirin da biyu saba'in da takwas sannan sai a ce kuma wawun tana da shida sai ya zama tamanin da hudu sannan ba kuma sai a ce tana da biyar saboda tamanin da tara sai a ce ka je ka yi wani tamanin da tara sai a zakulo ko kuma sai a dawo a sunayen Allah a ga wane ne wane ne ka buga zai baka tamanin da tara sai a baka wani wannan ba wayo bane da dabara kai ma ba za ka iya ba yanzu ka dora a AI ma zai taima kyauta za ta yi ma ta gani tun da yanzu matar ka bokan kiwata sun san ya ake wayo da AI ai da kiranci domin ya yi kamar yadda muke magana da cikin kimiyya jiya hatta kuma ni da AI aka kake shi AI ce kai ne yanzu kake amfani da AI wajen kawai surutai na shiriri da su ko yanzu na harkar yakin jike tambaya za a ce kuma so mu kake wani a za za a ce ai kullum gurin ka za ke zuwa eh ai ne ke ga mu to in yadda ce ka kai ba gurin sai a ce to sai ku yi amfani da kaza eh ai bai zuwa na aiki shi za ka da muke da tsauna jiya technology yanzu ya rabu domin wanda bai karanta technology ba ma yanzu dan history yanzu iya technology akan AI computer science dama yanzu ta koma kan AI kawai Allah ya kawai to wannan shi ne to sai ka ce ka ga da ayan nan kuma ka ga da ku kowa ta face su wanda kake so walillahi la asmaul husna fad'u biha fadaru alladhina yad'una fi asma'i in ka koma karkashin wannan ayar da yake zauna ma ka nuna amalin kamar wata ta dauke a cikin wayannan an gane ko lallai wato za a saka musu ta wanda ke aikata an ka koma suratul arab aya ta 180 cikin tafasir za ka sami bayanai da yawa Na'am. Kuma abin da zan kara shi ne, kar kar na wuce gurin duk da wannan azabin na san za a yi. Mun gamsu cewa suna ya Allah ba ɗari ba ɗaya ba ne, suna da yawa. Domin abin da Allah da Masudi ya tabbatar mana da da haka. Domin muka zo a wucirin mu muna addu'a. Allahumma ya tsaluka bi kulli ismin huwa laka. Lammaita bihi nafsaka. Aw anzaltahu fi kitabika. أو استأثرت به في علم الغيب عندك هو أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك على الأقل كلمة من السنة وسنة الله ديوا يا الله أنا روحك بقوة إلى السنة دي كناك سميت به نفسك وأنا كي كرنا وكنك ba a karan ba da bane ya rada ma ba a rada wa Allah suna da Allah gari kawai aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani cikin bayinka aw anzaltahu fi kitabi ko ka saukar da shi a littafinka aw yasta'sarta bihi fi ilmin gaibi indak ko kake banta da shi da a ilimin gaibi naka kaga sai kai ta addu'a kace Allah ya ba ka zai kaza ta yi kirari da wannan aje sunayen Allah da yawa suna nan da yawa duk da yawa daya suna da yawa akwai wata wata shekara da za ka ga wanda suka je umara wani yawanci ko aikin hajji suna dawowa da wani wata takarda haka mai sunayen Allah a jiki za ka ga akwai waɗanda suke kokari suka fitar da ingantaccen guda ɗari ba ɗayan a jiki don ka yi kokari ka haddace su ka san ma'anonin su ka aiki da su. to hakan ka kowa cikin manyan kuɗa mutawalat da aka yi kone da sabai da aka yi a kan asma'ul lahi husna an kakkawo an kakkawo to wannan shi ne da za mu koya na farko adamu hasil al-asma'i bi tis'ati wa tis'in na farko shine yana nuna ma cewa suna Allah ba wata ta inda tara ne kawai ba suna da yawa tun kuɗa ne suna da yawan gaske na biyu yuhibbu Allahu al-wajra fi kathirin min al-ta'at tabi magana ta duk abin biyayya ga Allah Allah yana son mutum gaskiya ni har na kudu sai a raina a raina mafi yawanci ba na faɗa amma zan yi abu wuce ne kawai wannan ba nake zaɓa sha kaza kaza haka wannan kawai ka ɗora da wannan za ka samu lada kuma tawassuli kake sai kaga Allah ya yi abu an gane wal makhluqat da kuma ababen halitta ta tawafi in ka kalli tawafi ka ga bakwai yake wa sa'i tawafi sa'i ma haka ne wal jima da giba shi ma za ka dubi tiri wal wa tahara da aka zo magana tahara tsarki shi ma ta aka kai ne uku ko biyar ko bakwai haka ake so kai tsarki yawwa idan mutum zai dauko wuce ba haka aka ce ba yawwa ka samawa ma da yake kamar sa mai guda nawa ne odd number ne wal arabina haka kasai su ma odd number ne haka koguna ba al-bihar su ma haka suke wa ayyamul usbu'i da kwanakin watan sati mako su ma haka suke amin amin ya Allah eh komai ta ba eh an yi malamai ne komai ta ba malamai ne komai oke oke na gani in sai na hudu alhiyatu ala du'a bi asma'illahi ta'ala wadai jarwa wajen yin addu'a da sunayen Allah shi za ki cewa ka zama Allah ramma ka haddace alqur'ani ka zama kuma talibin ilimi sai kana yin abu akan dini in ba haka ba za ka je a baka sallah kai jarira tilawa sai ka zo addu'a qunutul wutr kuma kai ta kirli saboda haddatuwa kawai kai kai baka san me kake faɗa ba اللهم دمر الكفرة والمنافقين اللهم دمرهم تدميرا kuma kace ya arama rayi ya rabbal alamin ai an san ba da daga ilimi bane domin ba haɗi ka ce abu gurguzo wasu kuma kace ya arama rayi ba shi ake abu lahira gurin ba kuma shi ne mara haka haka tun da kace Allah ya rugurguza sai kace ya kauyi ya aji Allahumma dammir al-kafara sai kace ya kauyi ya aji an gane ko amma ana ta dukan musulmi kai musu gafara sai ka sai arama za a yi ne ya rabbal alamin to kowanne guri akwai abin da yake dauko daukowa wasu na neman su zalunce ku ce Allah ka shiga lamarin mu ka agaza mana ka ce ya man huwa al-qahiru fawqa ibadi haka ake yi ka dauko sunan da ilahi da abin da kake magana a kai duk wannan in ka fahimci da kyau za ka ga ba ka wato addu'o'i sai dai ka takaita domin kana da kayan aiki iya suna yan Allah in ka fahimce su ka san ma'anonin su wallahi duk addu'ar da ka taso yi kana da kayan aiki domin a suna yan Allah akwai wanda za ka dauka ka fake da shi kai addu'ar ka babu al'ajimi bi du'a babu da yake magana akan al'azimu a ce ulu al'azimi min ar-rusul annabawan da suka kowanne dajewa ce suka fi kowanne yin himma to himma da dagewa wajen yin addu'a ina yin faɗa wani abu in Allah yana so ya amsa ma addu'a sai ya kyale ka kai sharo ba in ka kana roƙon Allah to zai amsa ma kai dai da ji da na ce kawai eh kana ce wala ya kun in fita kar ka ce wa Allah in ya ga dama ai rai ne ko ni ka zo ka ce ga ji nan na kawo ma ɗalibi in ka ga dama ka ɗauka to za ka gane ina ga dama ko ba ka bane to saboda haka Allah madaukakin sarki ka gaya ma cewa ka roƙe ni ka ce in ya ga dama akwai rashin ladabi an anas bin malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم annabi yace idan ɗayan ku zai addu'a fa li ajin da mas'ala ya dage ya tsananta wajen roƙon haka aka ce wala ya kulan na kada ya rika cewa Allahumma ya Allah in shi ka ba da in ka ga dawa ka ba fa inna hu la mustaqri ala hu domin Allah ba wanda yake matsa ba Allah ba a matsa ba ni yanzu a madai na dan adam ko da ka ce tunda wanda yin da kai ne yau ya ba su da su ko su zo da haka Allah ba ya matsa haka la mustaqri ala hu da mu koya shi kaga ya Allah ya gaya mana cewa wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل الأباس ارتجبوا في سوى الله يسير كروتين الأوسط duk wanda suke girman kai ga barin ibada ta me yasa aka kira hu ibada saboda addu'a huwa da ibada addu'a mukhul ibada bai inganta ba addu'a za ga ya ga usulul salata amma bai inganta ba addu'a huwa da ibada addu'a kanta wato ibada ne. ita kuma ibada wani baya wa wani sai dai a taya ka in kai ba ka addu'a ko kwanciya kake ba ka ka ka fa amma kana addu'a kace da Allah a taya ma addu'a wannan shi ne dini wannan shi ke ra'a ta sani amma ku shi baya addu'a sai dai ayyuka ba karin musulunci ba ne to shi ne yake cewa kuma ka ga ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina haula fa biya zo da ne za mu koya na daya yambagi rijali an yastahi da du'a ya kamata ga mai addu'a ya dage wajen addu'a wa yakuna ala rajai ijaba kuma ya zama yana kwaɗayi da kauna da fatan amsawa istihbabul azmi fil mas'ala an so ka dage ka dace wajen yin roƙo ma al-ijtihadi wal ilha tare da kokari da naci shine al-ilhaq na uku husnul zanni billahi fil ijaba kyautatawa Allah da ko wajen amsawa cewa kawai Allah zai amsa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yaqulanna ahadukum allahumma ighfirli allahumma arhamni in ji'ta li azmi al-mas'ala fa innahu la mustakriha lahu annabi alaihi salatu wasallam yace kada ɗayan ku ya rika cewa allahumma ya allah ya gifirli ka gafarta mu allahumma arhamni allah kai min rahama in ji'ta ka ga dama li azmi al-mas'ala wato dan ya kambama kawai da azmi al-mas'ala lalle kawai ya dage da roƙon shine li azmi al-mas'ala ya dage da roƙon fa innahu la mustakriha lahu domin Allah ba a matsa ba yawa la mukriha lahu ba ana ku haka yake ko ni ma na haka yake la mukriha lahu don ba mu matsawa Allah an fahimta da kyau ku yawa babu karahati tamannil maut li durin nazala bihi babu da yake magana akan cewa makaruhi ne mutum ya rika burin mutuwa saboda wani cuta da Allah ya tsora maka kawai tun bai da lafiya ya rika cewa Allah ya sa ya mutu ba kyau ana ana zin malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احد منكم الموت annabi alaihi salatu wasallam yace kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa ne zurin nazala bihi saboda wani ciwo da ya saukar masa ai kaga annabi yayi wa in za ku iya tuna a cikin adabul mufrad na kawo wani misali duk da shekarun da yawa cewa wanda ya rika roƙo Allah madaukakin sarki shi kuma cewa Allah ya saukar mata azaba da zai ba alayra Allah ya mar'ana sai dai kuma ga ga matan saku annabi ya wa faɗa yake wani saka ai ba roƙon Allah haka kace ya je mama eh wani amma azabar da abin da za a ba a lahira a yi masa anan sai da ya koma ga wata gaji mutum amma ga wata sako haka wani magana mu ta jiya ne Allah zai halaka ka shekaran jiya ko fasawa ka fa adala eh Allah ji ya halice ka yi dole ta kai ni kan da kai bada Allah ba zai ma wannan ba ba da shi ne ma da yake cewa bal yaqul ah bai ka da labun da mutum maniyar limau idan babu makawa mutum sai ya yi burin mutuwar malamai suka ce ana iya yin burin mutuwa amma ya zanto idan mutum ya tsirkar da addininsa ne ba da a mutum ne ga addininsa zai iya zai iya kalwanta zai iya lalacewa kafin ya mutu mutane sun zama wasu iri sai ce ya Allah madaukakin sarki ita ba kuma ga irin addu'a ta ce ga irin addu'a da ni dan kan wani dauko shi tawaffani musliman dan dika da hadai da ni min mulki wa alam da ni min ta'wil al ahadith tawaffani musliman duk malaman tafsir sun yi dogon bayanai akai ka kawo irin waɗannan ko sai na Umar shi ma da aka ce da da kanji shi ma wannan addu'a ne to nan me aka ce bale kun ce Allahumma akhini ma kanat al hayatu khairu khairan li ya Allah ka raya ni mutukar rayuwar ita ce alheri gare ni to kaji abin da za ka ci wata wabbani Allah ka daure da idan ka nafi da wafa to kai idan mutuwa ita ce alheri a gare ni to idan mutum zai mutu zai jawo ya a da ba ya zama a nan yawa to ai duk da ba zai dawo ba ba wani kila Allah ya raba lokacin da dole zai je ya yawa ya tuba to kun ji Allah ka raya da mutukar rayuwa ita ce alheri a gare ni Allah ya fara da sarki ka dauki rai da mutukar mutuwa ita ce alheri a gare ni to shine addu'a da wa mara lafiya zai yawa an kabba hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da sha takwas kabba bin an kai an kabba an kai kabba bin da tsaras kenan shine daga kaisu kaisu bin abi hajim al-bajali kenan shine abu abdullah al-kunyasa sunan babansa hajim husain bin auf sunansa kenan shi kuma hajim din sahabi ne shi kuma kaisu din suka ne mukhadram an san mukhadram ne ko wanda an haife shi zamanin annabi amma bai gamu da annabi ba shi ne mukhadramun za ku ga an tattaro su malaman tira ana kawo su mukhadramun wanda sun zo zamanin annabi akwai wanda ya wanda ya je zai haɗu da annabi aka ce a ranar yawon duniya mukhadrami ne ranar da ya je wani kuma yana zuwa aka ce ai sati guda ke nan ba wa yato ba zo yi yanzu midiya wannan gana yi ai annabi sakin sa ɗaya da wannan duniya bai gaishe ba zamani ɗaya suka yi amma bai taɓa damuwa da shi ba ba za a kira shi sahabi ba mukabbara mun sun sha iskar zamaninsa amma ba su gaba da shi ba to shi ba wannan mahaifin yana cikin an ɗan na aka kai su ɗin yana cikin al-mukabbara mun eh ya musulunta tun annabi yana raye ya yi hijira ya kawo madina yana zuwa kuma ya aka ce wa annabi ya bar duniya shine da bakin zai ce to a dai tun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ubayi a wuri na zo nan mu annabi mu baya fa ji su kai wa kan kubira ina zuwa kace ai ya bar duniya yace na samu sai na baka akan minbari a gurin annabi alaihi salatu wasallam wannan minbarin da kake gani a rauda yana sama yana hudu ba yana ce ban Allah yana kuka to shi ma yana cikin mutanen sai shekara 102 a duniya ya shekara 102 da na fara ban zama inda na rubuta takardar in ma a adabar mukulas suna ware duk wanda suka wanda suka shekara ɗari da wani abu suka hawa shekara ɗari na ɗan fara fitar da su ne kuma ban ma san inda na ajiye takardar kowanne da an ware su duka kowanne da tarihin su zai fa'ida sosai bare da gaske mutum tun akan adabar mukulas na duka sahabbai daban tabi'ai eh sahabbai da ban ta kama wannan zamanin annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya yi zamani da annabi alaihi salatu wasalam wace mukaddara mun kake magana a mukaddara mun ai su wato suna cikin wanda suke zamani da annabi alaihi salatu wasalam amma ba za ki rasu sahabbai ba a shekaru hada sahabbai duka hada sahabbai ba iya tabi'ai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ne wannan alƙururar mufaddala na iyakacin su ne to shi ne yake cewa kana a kai khabbaban wa qadittawa na je gurin khabbabu bin al-arad ya yi takiya an san takiya ko yau ai malam zanuwa da kai nake wanda na mutanen nake ana zaman me takiya eh haji ala ne ba me ya tafiya ana ba man ma zai yi wannan tana kai me ya tafiya ta gibo yawa shi yana zama da manya ce ya yi kokari a yi kwatance yi ya ce wakadittawa saba'an ya yi tsakiya har sau bakwai fi baɗanihi a cikinsa an gane ko yawwa ita tsakiya wani magani ne da larabawa suke amfani da shi amma da ƙarfe ake yi sai a sashi a wuta sai ya wuya a tsotsana a gurin ciwon eh ko a tsoka in abu ne mai sai ya fashe ba kibiya eh eh ita ce idan ta yi ja sai a ta to kan kun dai a kara yana ya ce biyan marka a ji a jefa gido dan ya kori ki Allah ya kenan ba wane mutum ai Allah ya kuwa wane mutum ga shi nan shi yanzu ya ma nuna tabo na'am shi ne kuma wanda yake cewa ai kaga an daidaita wata magana saboda rashin lafiyar nan da ya shi ne yake cewa laula annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na ana an na da'uwa bil mawt la da'utu bi saboda ciwo da yake ciki saboda sai ne wannan fikiyar sau bakwai yace ba na annabi ya hana mu roƙon mutuwa ba yace da na roƙi mutuwa yace yace roƙo da kan na roƙa yace amma annabi ya hana to shi ya rawaito hadisi laula anna nabi sallallahu alaihi wasallam na hana anna da'uwa bil mawt la da'utu bi ba da annabi ya hana mu roƙo roƙon wato yin addu'a da mutuwa ba mutum ya roƙi Allah ya sa mutu da na roƙa ni ma Allah ya sa na mutu Allah ya ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri ko wala nabulu annakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali yawa to aka in musiba ta samu sai ce inna lillahi ba yake Allah ya sa ya mutu ba babu man ahabba liga Allah ahabba Allah liqa'a ba wanda yake magana kan cewa duk wanda yake kwadayin yake san haduwa da Allah shi ma Allah zai so ya haɗu da shi za ke so ko da yake za ku dinna yawan faɗa wata kalma wani baiwa da Allah yake wa musulmi mafi yawanci kafin ya mutu zai dan yi zazzabi ko wani ciwo saboda su ake tauhidin da ya cetu idan mutum yana rashin lafiya ciwo ya ciwo ai za ka ce na wayo Allah na wannan tauhidin Allah yake so yanzu ka yadda Allah ma naka ne kai kadai duk ka kwace mana kowa ma naka bane naka ne to ka koma ga Allah tana ga wannan tauhidi ko shakka babu ai kai ka sha na eh mai ko mai lo ai ba irin da mu bane mu na ka dauka Allah ne an ban da da ko eh kaga wancewa me yake cewa da Allah madaukakin sarki bai da rashi bubil furti da awulla mukhlisina lahu din balan ma na jawo ila albayt idza hum yushrikun irin da ga rawar da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta ko kuma wa ana minal muslimin ayin da sai wai nan ka kafare irin wannan shi ko walaidat tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tutu al-ana irin ta kafare kenan amma kai musulmi ta tauhidi yawa عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله هو اللي يجي ساعة حدوة الله أحب الله لقاء الله جاء حدوة حدوة دي ومن كريه لقاء الله واللي يجي كعبا بايا سؤايا أواتو كريه الله لقاءه شما الله جاء نيسان تاني أي أبعاده عن رحمته أولا يجي نيسان تاني الله جاء نيسان تاني كوان الرحمة saboda ba ya so ya haɗu da Allah eh shi ma Allah zai kyamaci haduwa ne an ba da ne Musa al-Ashari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala man ahabba liqa Allah duk wanda yake son haduwa da Allah ahabba Allah liqa'a shi ma Allah zai so haduwa ne kuma kan ya liqa Allah kan ya Allah liqa'a wanda yake kyama baya son haduwa da Allah shi ma Allah zai nisanta shi daga rahamarsa lokaci yayi eh yawa babu fadlin zikiri wa du'a babu da yake magana akan falalar zikiri da addu'a wa takarrubu ila Allah hadisin da muka biya ne a farko shi za za mu biya ana bi wa yana biya Allah anhu kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kula Allah ta'ala annabi yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa a hadisul qudsi ana inda zanni zanni abdi zanni abdi ina inda bawa na yake tsammani na wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi idza zakarani idan ya tuna ni wa in zakarani fi nafsihi idan ya tuna ni a ransa zakartu fi nafsi zan ambace shi a nawara wa in zakarani fi mala'i in ya ambace ni cikin tawaga zakartu fi mala'i khairin minhu zan ambace shi cikin tawaga da sun fi alkhairi su ne mala'iku wa in taqarraba ilayya bi shibri in ya kusanto ni da wato um, kamu daya da karabtu ilayhi jira'an zan kusanto shi da wato jira'i guda wa in tagaraba ilayhi jira'an ya kusanto shi da jira'i da tsarafi rai ba zan ka wato kusance shi da gaba guda wa yana tani ya miki idan ya zo min yana tafiya a kai tuwo har walatan zan zo masa ina sassarfa mun yi bayani a mai ruha kama da za mu tashi sati mai zuwa babu majalisar zikiri abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ina roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da ɗaukaka ƴaƴan mu da yaran mu da matasan mu Allah ka shirya su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin shugabannin mu Allah ka shirya mana su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين